بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو ثلاثة يو لاربعة عشرين جوات رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da ashirin mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka fara jiya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم نعم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
to alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul namli inda muka kwana akan aya ta 78 za mu tashi akan aya ta 79 za mu tashi akan aya ta 80 daidai wanda ayar da muka karanta a baya Allah subhanahu wataala yana jawo hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu ne ake jawo hankali da Allah yake cewa fa tawakkal ala Allah innaka alal haqqil mubin ya rasulullah ka dogara ga Allah ka ci gaba da yin al'amuranka domin kai ne kake akan gaskiya mabayyaniya bayan wannan sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna mashi cewa dukkan abubuwan da yake yi to ya ci gaba da yi iyakashi ya isar da saƙon Allah wa ma ala rasul illa al balag ba abin da ke ga annabi illa al balagul mubin sai da isarwa mabayyaniya shi dai ya isar shari'a a hannun Allah subhanahu wataala take sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya rasulullah duk kiran da zaka yi ma mutanen nan zuwa ga Allah innaka la tusmi'ul mauta kai ba za ka iya jiyar da matacce ba wanda yake ya mutu ba za ka iya jiyar da shi me kira zuwa ga Allah ba wannan mutuwar da Allah yake nufi ba yana nufin irin mutuwa ta abu bace wanda in an mutu dan me idan dan adam ya mutu irin wannan mutuwa da ake mutuwa din nan to duk abin da ake dan adam na shi amma idan mutu ya samu mutuwa ta kafirci to shi wannan koda gashi kana magana da shi to sai fahimta komai zaka ji wani gu Allah yana ce masu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sai ce ulaika kal an'am bal hum adallu Allah ya ce ai su kafirai suna da zukata amma ba sa fahimta komai na gaskiya game da ita duk abin da zaka faɗa na gaskiya da ka ce ai gabas sai su yamma maso kudu hakanan suna da idanuwa ba sa ganin gaskiya duk abin da zaka kawo kai musu practical a aikata suna gani wallahi ba za su fahimce shi ba ya dai wuce hujja a kira wata daga sama ya sauko ya zo a ce me kuke so a yi da shi su ce ya tsage biyu ɗaya ya je kan dutse ya tsaya ɗaya ya shiga ta mayafinka na dama ya kullo ta hagu ya je haɗin ɗan uwan shi ya wuce in an gama za mu imani amma aka yin suka ce ba gaskiya bane sihiri akwai rashin basirar da yafi wannan Allah ya ce kuma suna da kunnuwa la yasma'una biya ba sa jin gaskiya game da wannan kunnuwa duk abin da za su ji na alqur'ani da hikimomin alqur'ani da balaga alqur'ani ba sa fahimta kaga wannan mutuwar ta bi mutuwar ciki sai Allah ya ce masa ulaika kal an'ami yace wa'innan kafiran yanda ka san dabbobin gida suke dan wa ko ta balaga ta alqur'ani Allah ya ce kaman dabbobin gida to kai kaga kai a tunaninka sai ga ai kaman dabbar daji ta bi rashin basira fiye da ta gida to amma auna yanzu idan ka je daji ka kamo biri ko dila guda biyu ka daure su a gida safiya na yi sai ka kamo ɗaya daga cikin su ka danne ka yanka in ka saki ɗayan zai dawo? Ba zai dawo ba ya ga yadda aka ma ɗan uwan shi, ko wai an ce ma dila zauna ba rami ya ce to ba rami ko me kawo rami. Ka gani, amma yanzu in kana da tumakai ko awakai, idan da safiya ce ka danna ɗaya ka yanka ka sake su in suka gama kiwo ina za su. To kaga ashe dabbobin daji sun fi na gida basira. ba shi yasa a cikin kabilu ba ma za ga kowace kabila akwai irin dabbar da ta ware tana ganin ta fi kowace da kikanci ba ta ci ko kamar in yamar duk abin da zaka in ka bashi tinkiya ba zai ci ba ce ba ta da basira ina fata an fahimta to da haka sai Allah ya ce da haka su kafirai saboda rashin basira su yanda ka san dabbobin gida suke to na Allah sai yake gaya manzo Allah cewa to ya rasulullah wanda suka yi mutuwa irin mutuwar kafirci ai ba za ka iya jiyar da su ba duk abin da za ka faɗa zuciyar ta mutu tunanin ya mutu hawasul hamsu sun mutu da aka jingim kawai suke to anan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a abin da Allah ke nufi almauta matattu irin wa'innan to sai malamai kamar da Imam al-Qurtubi ya kawo malamai aka yi ta kawo maganganu sai aka ce a to idan haka ne cewa mun matacce bai ji me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum ya mutu aka dauke shi aka je aka sa shi kabarin shi aka binne shi bayan ƴan uwan shi sun jiyo manzon Allah yace hatta innahu yasma'u qara'an alim yace har shi yana jin karar tafiyar takalman su inda bai ji zai yi wannan daga nan ne ma ake samu hujjar sa takalmi a makabarta da hujjar ba a sa takalmi a makabarta ba hujja amma ana sa takalmi a makabarta shi ne hujja to shikenan a aka ce to da aka kaga manzon Allah a nan gun ya ce yana jin karar takalmin su wanda ya mutu bai jin karar takalmi kuma an ce idan mutum ya mutu duk koke-koken da iyalan shi suke manzo Allah ya ce idan mamacin ku ya mutu ku faɗi alhairi domin mala'iku suna zamowa shaida akan abin da kuke faɗa idan mutum ya mutu da ya je kabari mala'iku za su ce mashi da ƴaƴanka suka ce ba mai shi da su sai kai dama kai ke shi da su da ƴaƴanka suka ce kaza kana ci duk abin da ake faɗa kana ji matsalar da ba ka iya mai da amsa ko malamai suka ƙara kawo hujja suka ce lokacin da aka yi yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi nasara kamar yadda na faɗa ranar Badar ya kashe manya manya mutum 70 to cikin 70 din nan manzo Allah ya zabi manya manyan sosai su honorable din su excellence su ya ce aje a kotar rijiya kalib a zuba su a ciki bayan an zuba su a ciki sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara mashi yadda yake cewa muna nan kawai sai muka ga manzo Allah ya daura tufafin shi ya ce a sanya ma raƙumin shi sitti da aka sace muka yi tunanin manzo Allah wani buza shi cikin dare yace kawai sai ya tafi sai muka bi shi a kafa da ya je bakin wannan kalif sai manzo Allah ya sauka sai ya je ya dafa rijiya ya ce ya Aba Jahal ya Utba ya Shaiba ya wane ya wane sai da manzo Allah ya kira manya-manyan Qurayshawa mutum wajen goma sha bakwai sai ce wai shin kun samu abin da Allah ya muku alkawari na azaba gaskiya ne shiru manzo Allah ya ƙara maimaitawa shiru manzo Allah ya ƙara maimaita ana uku sai sai na Umar ce ya Rasulullah atatakallamu bil ajis bi ajsadin la arwaha fiha yanzu ya Rasulullah ka rinka yin magana da wasu jikuna wanda ba su da rai sai ma yake Allah ya ce a'a ai suna ji kamar yanda kake ji sai dai ba su da ikon maidawa ne kaga muhallin shahidi kenan ashe idan mutum ya mutu duk abin da ake yana ci don haka malamai sun tattafi akan wannan maganganu wasu suka ce ai ga yanda abin yake wasu kuma suka ce ga yanda wa tsallako nan wajen wasu kuma suka ce ga yanda ga yanda abin yake to da haka dai a dunkule cewa wannan mutuwar da Allah subhanahu wataala yake nufi yana nufin mutuwa ta kafirci ita idan mutum ya samu mutuwa ta kafirci to bai san komai ba wani kuma ba Allah yana ce musu summun bukumun umyun lamjun sun zama kurani sun zama makahi sun zama bebaye ba za su dawo zuwa ga gaskiya ba to shi yasa nan Allah subhanahu wataala ya anshi ragama aikin da ya saba ba manzon Allah cewa ba a iya ciyar da wani hakika ba mai iya shiryar da wani sai Allah wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isa ya shiryar da wani ba sai dai in Allah ya shiryar da shi ba Allah na ga mana na cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ashe ko da ka ga manzon Allah ya kira mutane zuwa ga Allah to a haƙiƙa Allah ne ya shirye su amma shari'a kuma ana iya cewa manzon Allah ne ya shirye su annabi ma ba ya ce shi kaɗai ba ya ce mutane ma na shiryawa ko Allah ya ce mai innaka latahdi asra'u musayyid kada shiryawa ya rasulullah wata ran manzo Allah ya kalle sai na Ali ya ce ya Ali la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shirye da mutum ɗaya duka saboda kai, ka rage na Aliyu ma na shiryawa. Ko, kuma yanzu ka je ka samu arne fituk kai ta jawo hankalin shi, kai ta mai wa'azi, kai mai abubuwa, ya musulunta wa ya shirye da shi. Kai, to da haka kenan nan gun Allah ya ɗauki ragama abubuwan ne baki ɗaya subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa shari'a a hannun shi take manzon Allah alaihi salatu wassalam baya iya shiryar da wani. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce, Innaka la tusmi'ul mauta, wa la tusmi'ul summar du'a'a, kuma ya Rasulallah, ba za ka iya jiyar da kurma kira ba. Kurma, aka ce wannan kurma ne musamman irin dindimdin nan, bai ji bai magana. Allah ya juya ya gabas kai kuma kana ta wane zo, wane zo, in dai ba taɓa shi kai ba zai ji. Allah ce, To ya Rasulallah, wa'innan kuramin, ba ka iya jiyar da su kira iza wallau mudbirin idan suka juya baya suna masu tafiya in dai kurma ya tafi to ba za ka iya shiryar da shi ba to an ce nan gun Allah subhanahu wataala ba yana nufin ammatul kuffar ba ba yana nufin dukan kafirai ba a'a yana nufin waɗanda Allah bai dora musu shari'a ba to ba ni iya shiryar da su wanda kuma Allah ya dora mu shari'a to shikenan da an masu wa'azi an nuna musu an nuna musu sai ga san Allah wani kuma sai ka ji Allah subhanahu amma da Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana ce ma Allah subhanahu wataala ko Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina washrab anna sirra ma fa indaka taqdi wa la yuqda alayka fa innahu la yuzzu man man walaita wa la yazillu man walaita kenan shari'a da rashin shari'a suna hannun Allah subhanahu wata'ala ne da haka a nan gun Allah ya anshi ragama ayyukan shi baki ɗaya nan ma ya ce mu annabin cira hannunka kiran zardi wa man khalaqatu wahida ce cira hannunka ni zan ciyar da su ban kaddara zan ciyar da su ba da haka ka kyale su su gama faganniyar da za su je su hallaka Allah ya kiyaye mu wa ma anta bihadil ummi am dalalati Allah subhanahu wa ta'ala ce ya rasulullah ai kai baka zamo mai shiryar da umyu makanta ba ko kuma makafi ko makahu an dalalatihim daga batarsu idan misali kana da wani aboki makahu kawai sai aka yi ma waya aka ce ai wani abokinka makahon nan yana inugu jiya ya sauka kuma ya ya bace hanya ba a san inda yake ba dan Allah kai da kake nan garin me zaka yi an wana mai bai da waya bai da wani wanda ya ganshi shi ko bai san inda za shi ba kai da kake nan me zaka yi an wana mai sai dai kai ta addu'a ka ce Allah ka dawo da shi kan hanya to Allah ya ce ya rasulullah ba ka iya shiryar da makafi daga batar su in tusmi'u kadai wanda kake iya jiyarwa su an shi shirya a hannunka illa man yu'minu bi ayatina sai dai wanda yake yin imani da ayoyinmu wanda ke an san maganarka ya shiryu sai wanda ya yi imani to zai rinka kallon aikinka ya aikata ya ji maganarka ya aikata ya ga mu'amalarka ya yi mu'amala da ita amma dai a wani wanda bai imani ba ba mai iya shirye da shi sai Allah yanda abin yake kamar likita ne da mai jinya shi manzon Allah mai jinya ne Allah kuma shine likita yanzu idan aka kawo mutum rufe kawai an turo shi kan gado Allah akwai abin da mai jinya zai iya mai ba sai sa ido ba amma in likita ya kana kancin shi ya mai wancan ya mai wancan da ya ga ya fara numfashi sai ga shi kuma aikin shi ya zo sai kama fifita da Allah ba za ta taimaka ba amma aiki hannun wa yake hannun likita to Allah shine likita sai ya wanke zukata ya zuba musu imani shi ko manzo Allah sai ya jinyar su ya dora su kan tafarki madaidaici a illa mun fa illa mun yu'minu bi ayatina fa hum muslimun sai dai wanda suka yi imani da ayoyinmu kuma suna masu miƙa wuya zuwa ga Allah to su ne za su anshi shari'arka duk abin da ka faɗa za su ji amma kafirai duk yanda za ka kira su in Allah bai ki azu ya dora musu imani ba to ba za su samu shiriwa ba Allah ka dora maka imani alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم Mm.
إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون to Allah subhanahu wataala tunda ya cire hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin cewa ga yanda lamarin yake sai Allah ya ce ya rasulullah ka kyale su wa idza waqala qawlu alaihim idan fushi na ya sauka a kansu nan alqawlu yana iya daukar fushi an tambayi Abdullahi dan Abbas yake cewa abin da ake nufi da in fushin Allah ya sauka shine idan al'umma suka daina yin umarni da aikin alhairi suka daina yin hani da abin ki suka kyala azzalimi yana abin da ya ga dama ba su hana shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine to idan haka ta auku to ya kusanta azaba Allah da fushin Allah ta saukan ma al'umma in ka kalli wannan fa wannan ana nufin al'umman manzon Allah ne ana nufin al'umman manzon Allah ba ana nufin wata al'umma da ta wuce ba a'a mu ake nufi cewa to idan muka aikata irin waɗannan miyagun ayyuka muka daina bin Allah muka daina yin umarni da alkhairi muka daina yin hani da abinki muka kyala azzalimai suna abin da suka ga dama ba mu gaya musu gaskiya ba ma musu wa'azi Allah ya ce to idan aka kai wannan gabas akhrajna lahum dabba Allah ya ce za mu fito musu da wata dabba wannan dabbar da zamu fito da ita to ita mai rarrabe hukunci ne kafin tashin alkiyama manzo Allah alaihi salam ya gaya mana irin alamomin tashin alkiyama daga ciki manzo Allah yana cewa idza usnidil amru ila ghayr ahli fantazir sa idan aka jingina jagoranci zuwa ga wanda basu cancanta ba to tashin alkiyama ya kusa wannan yaya nan ba wani kowa makaho ma ya san wannan in ka ɗauki shugabanni goma ka aje ka ce kowa ya kai sikirinin ɗin shi to sai kai sa'a ka ɗauki guda biyu ko uku bisa larura saboda abin da ake so su yi ma ba su san shi ba amma wani dalili ya sa an ce su ne shugabanni ko ba dama ka masu tawaye dole ka bi su da sauransu To wannan dabba daga cikin abubuwan da manzo Allah ya faɗa akwai wannan ce akwai alamar tashi alkiyama akwai hudowar rana daga yamma wanda ita daren juma'an da aka tashi kaga rana ta hudo daga yamma to in kai sallah baka da lada in kai istighfari ba za a ansa ba in kai salati an rika littattafan bayi baki da Allah ka kiyaye kada ka Allah ka kai mu lokaci wannan ranar juma'a ko ba zai zama ya shigo irin yana nuna alamu wannan layin ba kuwa dan daga lokaci in dai rana ta hudo to za a shekara ɗari ba wani mutum da zai kira sunan Allah ko da ganganci daga mai iyu sai rayuwar dabbobi kawai akwai zuwan imamul mahadi al-muntazir imamul mahadi wanda shi ma zai zo bayan zuwan ya'juj wa majuj akwai sauka annabi isa alayhi salam wanda za su haɗu da imamul mahadi a makka da la'asar ranar juma'a za a yi arfa ranar juma'a a shekarar da haka annabin Isa alaihi salam dama shi Imam al-Mahdi yana yawo zai je hajji a wannan shekarar da haka annabi Isa shi kuma zai sauka yana dade da fukafukan mala'iku mala'ika Jibril da Mika'ilu haka zai dira a filin Arba lokacin bannar dujal ta cika ƙasa da yawa daga nan za su ci gaba da ya kashi akwai zuwan dujal manzo Allah ya gaya mana alamomin dujal ya ce ido ɗaya na hagu yake da shi an ta tawili ya ido ɗayan yake wasu malamai sun ce a ido ne naka manzo Allah ya ce zai yi shekara 40 akwai shekara tsawon ta tsawon za ta kai tsawon wuni akwai wanda za ta kai tsawon sati akwai wanda za ta kai tsawon shekara akwai kuma wanda za ta zama irin kwanukan haka zai tabbanna ba inda ba zai ba zai zagaya a duniyan nan ba sai dai makka da madina kadai nan kadai ne dujal ba zai shiga ba haka nan idan dujal ya zo ya zagaya yawon shi ya zagaya ya zagaya wanda za su yi karo da annabi isa da imamul mahadi an ce za su gamu ne a wata kofa da ake ce mata babu ludda an ce ko cikin ƙasar iraki take ne to daga nan in sun gamu a nan imamul mahadi zai kashe shi in ya kashe shi to an gama da dujal ko banna ta cika ƙasa to haka dai za a yi ta tafiya tun da ba magana muke ba can gaba wata kila muka yadda za mu magana irin dujal din da tsawon maganganu a kan shi to akwai wannan akwai kuma kulla kofar tuba kamar wanda na faɗe ta a ba za a kai babin da za a kulla kofar tuba baki ɗaya za a kai inda za a ɗaukake yin hukunci da alƙur'ani baki ɗaya duk abin da ƙur'ani zai ce a yi to za a daina shi ai shi ma wannan an kama hanya duk cikin wannan wa taba ganin barawan da aka yanke mami wa taba ganin mazinacin da aka jebi wa taba ganin mazinacin da aka yi bulala din to haka za a yi ta tafiya ana sassaka ana sassaka yanzu kaga ci gaba ma na gina rijiya yanzu gwamnatin Saudiya ita ma ta dau wannan babu cewa ta janye hukuncin kisa ko ta janye hukuncin yanke gaɓoɓi da sauransu da bulala duk sun janye wannan ko kaga hukunci ne na kafiran yamma wanda ke su ma dai wakilcin su suke ai duk abin da uwa ta yi dole ɗan ta yi yau duk abin da uwa ta yi dole ɗan ta yi to za a yi wannan a ɗauke alƙur'ani kuma za a ɗaukake ilimi duk yadda kake ganin ilimi shi ma wannan an an an kama hanya ɗaukake ilimi duk inda malamai suke idan malami ya mutu a gari to za ka babu kamar shi shi ma wanda ake cewa ya dan dago bai kai shi ba duk abin da zai ce malam ya ce kaza shi ma babu kaman shi yanzu ka dauki talifin littattafai duk malamin da zai ma talifi yanzu kowane malami ne game game ne sai dai ya dauko Imam Zamhashari ya ce kaza ya zuba Imam Buhari hadisi ya ce kaza shi bai da nashi su ko wa'incan nasu suka yi tun za a yi ta tafiya tun ana talifin nan gaba gaba kaɗan handa awul za a rinka yi sai handa awul kawai kowane malami abin da ya fahimta ya buga ya watsa daga nan sai a yi ta mujallu kawai kowa makala ya ce abin da ya fahimta kamar yanzu matsalolin da muke a ciki din nan ko matsala hana juma'a matsala hana tarawih ko har yanzu ka ji wani malami ya zai ce a ai a magabata malam wani ya fidda matsala hana juma'a ya ce kaza sai dai shi ma ya ishtihadin shi to haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya to har za a kai ga inda ba ƴan mujallab ba ƴan handa out kawai sai manzo Allah ya ce ittaqazan nasu ru'usan jahalan fadallu wa adallu sai mutane su riki shugabanni kawai jahilai su bace su bata kaga duk wannan alamomi ne na alkiyama manzo Allah ya ce kuma akwai zuwan ya ajuju wa majuj wanda alqur'ani ya ce mana wahum min kulli hadabin yunsilun za zo su cika duniya in sun zo sun cika duniyan nan baki ɗayanta abin da zai baka mamaki manzo Allah ce babu wani guri da zaka dora hannunka face akwai ya juju da ma juju abu su ma za zo su cika duniya su cinye abincin duniya su shanye ruwan duniya abin da za su haka nan kuma za a yi wa rinka yawan husuful shamsu ko husuful kamar kusa kusa kusa kusa da kaga zamanin manzo Allah khusubul shamsu bai fi so biyu aka yi shi ba zalzala ko girgizar ƙasa zamanin manzo Allah so ɗaya aka yi khusubul qamar bai da yawa amma mu yanzu ana shekara uku ba a yi ba in a ƙasar ku ba a yi ba a wata ƙasa an yi kaga duk wannan alamomi ne na tashin alkiyama to akwai ita wannan dabba akhrajna lahum dabba ita wannan dabba wata dabba ce wadda mun yi magana annabi salihu a cikin karatuttukan mu a baya ko mun yi magana naqatu salih qala mu rasulullahi naqatu allahi wa suqiya fakazzabuhu faqabuha ita wannan naqatu salih bayan duk abin da zai auku ya auku an kashe ta na faɗi cewa ɗanta ya ruga da gudu ya je ya koma cikin dutse to har yanzu wannan ɗan yana cikin wannan dutsen yana rayuwar shi da haka idan ƙarshen zamani ya zo Allah zai fito da wannan a wannan wannan ɗan taguwa. Idan ya fito, zai fara bayyana a ƙauyuka, sai a ce can ƙauyen an gan shi, da an yi ƙorin a nufi wajen shi sai ya ɓaci. Wani lokacin ma an bi sai a gayaji ya shiga wannan dutsen. To sai ya zama ƙauyuka ana ɗan raɗe-raɗin. Wannan ba ita bace na ƙata salihun nan mu mun ga wani abu kamar taguwa amma ga kafofin da zan faɗi kafofin a baya. a gaba. Shikenan ana nan ana nan kuma sai ya zama cewa labarin shi yana yawo an fara ganin shi a kewayen birane. To daga nan ana cikin aikin hajji kawai katsam shi ma za a gan shi tsakanin Hajar Ismaila da Hajar al-Aswad. Da Hajar Ismail da Hajar al-Aswad. dan wannan taƙin duk taƙin bai fi daga nan ba zuwa cikin bangon kawai nan za a ganta kawai tana kiwo kuma ita wannan anaƙatu zalim in ta zo ba ta ba kowa magana akwai sufofin ta tunda ban haddace su ba an ce yadda sifar ta take tsawonta a sama za ta kai tsawon zira'i sittin kamar shi ne tsawon annabi adamu ko ka ku aƙalla zai falwaya kuma an ce za ta zo ne taguwa ce amma kanta irin kansa ne, idanta irin idan alade ne, kunnanta irin kunnen giwa ne, ƙahonta irin ƙahon raƙumi ne, wuyanta irin wuyan jimina ne, ƙirjinta irin ƙirjin zaki ne, kalarta kalar damisa ce, nan ƙugunta irin ƙugun mage ne, bindinta irin bindin rago ne, ƙafafuwanta irin ƙafafuwan raƙumi ne. tsakanin gabarta da gaba zara'i goma sha biyu. Kaga kai daga ganin wannan duk sauranka dai ka tsaya ka ce wai nan gun me ake nufi. Kuma an ce za ta fito tana tare da sanda annabi Musa alaihi salam kuma tana tare da zoben nan na annabi Sulaimanu alaihi salam. Idan ta fito, to a nan ne za a tantance. za ta rinka nuna mutane da sanda kamar da ake auna mutane da ɗan injin nan na corona ko da an haska kana da ita ko baka da ita zaka ita ma take da sanda da ta zo ta nuna ka da sandar in kai musulmi ne kawai sai aga fuskar ka tayi farisan sai ta ce anta min ahlil janna kai dan aljanna ne shikenan an gama da ta nuna wani can ba nan ba in ta nuna wani can shi kuma ko da balarabi ne sai fuskar shi ta yi kiran sai an ta min ahalin na da kuma dan wuce haka za ta ta yawo sai ta karanta duniyar nan baki daya to daga nan da Allah subhanahu wataala ke cewa wa mtazil yawma ayyuhal mujrimun da kiran nan kowa ya san matsayin shi wannan ibtila'in Allah kada ka kai mu eh gwamma dai ka mutu a hakan ba a san abin da za a yi in ka je can ama dogon bayani yawa amma dai wannan bala'in kaga an ce kai dan wuta ne confirm me za ka iya yi To amma a lokacin da zaka zo fa masu imanin ƴan kaɗan ne. Dan sai kai ga Annabi Isa alayhi salam bayan an gama wannan ƴan sauran masu imanin da suka ragu. Annabi Isa shi kanshi zai roki Allah ya ce kai Allah duniyar nan da ta zama bala'i. Allah subhanahu wataala ka ɗauki rayuwar mu zuwa gare ka. Allah zai sako wata iska mai sanyi kafirai suna tsalla kai ka ji wata iska mai sanyi Allah ya maimaita mana ita su ko mai imani duk wanda ya shaki wannan iskar kawai sai ya faɗi ya mutu ya yi shahada to da aka yi wannan shahadar bayan an gama to dukkan wa'innan gawakin masu imanin Allah zai ɗauke su shi ya san inda zai kai su to daga nan shi ne za a zauna shekara ɗari a duniya babu wani mutum ɗaya wanda zai horo da aikin alhairi ko ya hani da abinki ko ya zikirin Allah shekara ɗari in yanzu ne in kwatanta ma ko da titi za ka tsallaka me mashin ya nuho ka kace la ilaha illallah to in ya nuho ka lokacin sai dai kai ihu kawai saboda lalacewar zamani alfahasha za ta bayyana saban Allah zai bayyana to shine Allah ce akhrajna lahum dabbatan min al-ard Allah ce za mu fitan musu da wata dabba daga cikin ƙasa idan muka fitan musu da wannan dabba to kallibuhum za ta rinka yin magana da su in kai ba haushe ne za ta yi magana da kai da Hausa in yamur da in yamuranci balarabe da kowane yare tana ci in taɓa buga ma wani mutum misali da irin wannan yana maganan wai martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wai na taɓa na ce ai annabi na jin kowane yare ya ce a'a ai da annabi na jin kowane yare da bai tura sahabin shi wata ƙasa bai koyo turanci ce ba haka ba ne ita in Allah ya ba mutum mu'ujiza alqur'ani ba abinda ba zai iya bashi ba yace to ga dabba ma alqur'ani ya ce tukallimuhum tana yin magana da mutane a lokacin yare nawa ne yace ba iyaka ce to dabba ta samu wannan karama annabi kasa samu wannan mu'ujiza shi kansa ya ce kuma wannan gaskiya ne ma da aka tukallimu tana yin magana da su akan haka innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun hakika mutane ba zamo suna sakankancewa da ayoyin mu ba duk abubuwan da muke faɗa na sakankancewa to mafi yawan mutane kafirai ba sa yadda ba sa sakankancewa kaga yanzu wannan wannan yanzu da a ce hadisi ne ya zo da wannan yadda muka samu zamanin malaman da suka fi malaman usuli na farko fahimta da cewa za a yi makarya ne a ce dabba za ta zo tana da waɗannan sufofin tana da kaza kuma za ta rinka magana da mutane wasu ya sun raunana hadisin ko su ce ma maudu'i ne amma duk da haka da yake alkur'ani ya faɗawa dole mai imani ya sakankance yadda dole mara imani ya zauna akan rashin imanin shi mutu akan imani Allah ka tabbatar da mu akan sakankancewa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa yawma yashiru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fa hum yuzaun Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yawma yashiru ya rasulullah ka tuna mana wazkur ne wannan warin fa ka tuna da Allah ka tuna yayi daidai da zo in gaya maka wazkur ka tuna ya rasulullah yawma nahshuru fawjan ranar da zamu tada jama'a masu yawa in kulli ummati daga kowace jama'a fauj jama'a ta sasa abinda zaka ce ma fauju kaman misalin a ce wani babban malami ya mutu za a yi jana'izar shi ya za ga mutane ba fauci kenan ba afwaja ya ce ibn fidillah afwajan afwajan fauci jama'a masu yawa wanda ba su da adadi Allah ce to ka tuna ya rasulullah ranar da za mu tada wasu jama'a masu yawa mimman yukazzibu bi ayatina daga waɗanda suke ƙaryatarwa da ayoyinmu nan alqur'ani ya ce jama'a masu yawa to idan mun kalli hadisin muslim kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an zo ranar tashin alkiyama Allah zai kira al'ummar annabi Adam da annabi Adam sai ce ya Adamu ce labbaika ya rabbul izza ka fito min mutum dubu daga cikin al'umma kai annabi Adamu ya samu mutum dubu sai ya ce masu wannan mutum dubun ya Adamu ka fidda mun mutum ɗari tara da tisa'in da tara saura nawa sai ce to wanda ya saura a kai shi aljanna wanda ka lissafa a kai su wuta haka za a yi mutane annabi adam haka za a yi mutane annabi shi'isu haka za a yi mutane annabi idris haka za a yi mutane annabi nuhu haka haka hakan annabi isa kowanne duk mutum dubu a kai ɗaya aljanna a kai ɗari tara da tasa'in da tara gidan wuta to sai an zo kanmu da an zo kanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya ce ni ba zan gushe ba ina tsakanin al'arshi da bakin wutar jahannama yace to da an zo kan al'ummata ce zan zo gaban ubangiji ce ya ubangiji ina da alƙaula da yawa a gurinka kuma yau ka faɗi min ka faɗi ma duniya cewa yau la yaqdillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a rana ce wadda ba za ka kunyatar da annabi ba da masu imani Allah ya ce haka ne ya masoyina yace to ya ubangiji ni abin da nake roƙo kawai ka bani ceton al'ummata kawai wata rana manzo Allah na kishin gida sai ya ji wasu matasa sun wuce suna gaddama ɗaya na cewa ranar kiyama wa annabi ba zai ceto ba wannan matsala hutun annabi na na aka fara ta mata amma matasa ne aka mai rawaya hadisi yace wasu matasa yace ko yanzu ba matasa ake rigimar da su ba dan ne sun tsufa akan rigimar ne kawai sai manzo Allah ya tashi zaune yace wai me yasa mutane suke cewa ba zan yi ceto ba sai da manzo Allah ya nana ta so ko ce na rantse muku da Allah zan yi ceto na rantse muku da Allah sai da ya maimaita so bakwai sai Allah ya ce a masoyina ka bari ni zan mu al'ummar ka hisabi kuma yace a'a ya ubangiji ka bani damar su ka bani ceton su Allah ya ce a'a ce ka san dalilin da yasa ya rasulullah zan baka a ba zan baka shetan su ba yace ni zan sha makauce ka game da ganin hisabin su idan na ga kyakkyawan aiki cikin kyawawan ayyukan su in ƙara mashi haske da amsuwa in na ga mummuna kuma in shafe dan kada su kunyata a idanka Allah nan gun shetan wayahi dan Allah da a zo a ce ma baban kai satin ka tsaya ofishin yan sanda ko da kuma a zo a ce mai a ce wani wasai abokin ka yazo ya ce a ni na dauke aiki sati guda muka yi tafiya ban gaya maka ba wanne yafi dadi to da haka haka Allah zai mana Allah ya manzon Allah wannan yana da gaske a koran da manzon Allah ya ga wasu tumakai wata kabila mai awakai suna ta wucewa suna ta wucewa manzon Allah ce na rantse muku da ubangijin da raina yake a hannun shi Allah zai bani ceton al'ummata adadin gashin dabbobin wannan ƙabila. Ba adadin dabbobin ba, adadin gashinsu. Allah yanzu akwai akwai da za ka samu tana da ƙasa da gashi dubu. To ya ce kawai iyaka adadin gasussukan awakan baƙaƙen fata kaɗai annabi zai ce ta. Duk nan wake da akuya. Akwai wannan za a yi ma annabi wannan. Kuma Allah subhanahu akwai wata rana manzo Allah ce Allah ya bani ceto na nemi ya ƙara mun ya ƙara mani ya ce Allah ya mun alƙawalin zai damƙa da zatin shi da zuwa aljanna sai wani wani balarabin ɗauta shi ce ya rasulallah ka ƙara roƙon Allah al'umma kafa daga yau ne har zuwa tashi alƙiyama sai sai na umar ya buge hannun shi kai da Allah ya so sai Allah ba ya ga dama ya damƙe duniyar baki ɗaya da hannu ɗaya ba ya isa ya rasulallah to duk da haka manzo Allah ce to zadani wa zahid ya ƙara mun damka kuma ya ƙara mun Allah zai damka aku ga al'umma annabi zuba aljanna amma kana tunanin wanda ya mutu da ba imani zai shiga ciki to kaga shar'i kai ka mutu da imani wata rana manzo Allah ya kalli sahabbai ce haba sahabbai na ba za ku yadda ku zama ku ne ɗaya bisa ukun yan aljanna ba sahabbai akai murna muna so muna so yace to barin ƙara muku ba za ku yadda ba ku zama ku ne rabin ƴan aljanna sai muna so muna so yace to ina kauna daga Allah za ku zama ku ne biyu bisa uku ƴan aljanna duk in kaga mutum uku a aljanna to ɗaya ɗan wata al'umma ne bi al'umman manzon Allah kaga dai Allah zai mu annabi wannan haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zai yi ceto wajen ceton annabi alaihi salam manzo Allah zai yi ceto zai yi ceto zai yi ceto zai ba sai na Abubakar dama ya ceto zai ba sai na Umar dama ya ceto zai ba sai na Usmanu dama zai ba Aliyu dama zai ba sai na Fatima zai ba manya-manyan asharatul mubashirin kai za a dinga ceto idan aka ce ina kamar yanzu in takarda ce in an ce misali a ce aiki ne za a ɗauka ina ina farfiyososhi an kwashe su ina daktoci an kwashe ina masu digiri an ina masu diploma sai a ranka cewa ina wanda aka kai firamare ba su zauna ba ai ka za a rance yawa to haka manzo Allah zai dinga cewa baya ce wai kai shekara ka nawa a musulunci shekara ta 80 a ce to ceci mutum goma daga iyalanka kai hatta kai ga in ana yi har sai shedan ma ya canza shawara to kai kaga rahaman nawa kowa zamu ta zai bari dai in matsa shedan ya matsa sai ya je gaban manzon Allah sai malaika Jibril ya Rasulullahi awwa iblis wannan wa iblis ne Allah ce to banda damu in cece ka amma ka koma ka je kai ma Allah sujada ka nemi rangwame game da laifin da kai mai in ya yaje maka ka zo zance shi ka iblis ba kenan iblis ya koma gun Allah sai Allah ya ce a ni ban da matsala ka je abinda aka sa din nan ka yi ba ka yi ba ka je yanzu ka yi shi kenan to shi wa gaskiya tunda dai bai sujadan nan ba da yanzu ba zai yi ta ba to a bashi ya je gidan wuta amma da yayi annabi ba zai cece shi ba shi yasa Allah ya ce masa rahmatan lil alamin sallallahu ta'ala alayka wa sallama assalamu alayka ya rasulullah dan haka Allah ya ce to za a zo da jama'a faujan jama'a da yawa da yawa mimman yukazzibu bi ayatina amma fa jama'an da za a kai wuta irin waɗanda suke karaitar da ayoyinmu fahum yuzaun kuma su suna ta ingizar juna kaza idan ko ko bulala shi ake a makaranta an ta rabi allaci da Allah kowa ne zai taso kai tsaye no mai bulala ba kana dagewa bane na baya na turo ka to haka yuzaun haka za a rinka na baya suna ingizowa ana tafiya kuma can baya ga mala'iku sun koro su tafafafasa jama'a da haka Allah ya ce haka za a yi ma jama'a su ta tafiya gidan wuta su ta tafiya gidan wuta Allah ya kiyaye mu a tare za a jawo حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تهيدوا بها علما ماذا كنتم تعملون hatta iza ja'u Allah subhanahu wataala ya ce har lokacin da su masu ƙaryatar da ayoyin Ubangiji za su zo ma wuta kala sai Allah ya ce musu ko kuma aka ce mala'iku za su ce musu akazzabtum bi ayati wai shin kun ƙaryatar da ayoyi na kuwa walam tuhitu biha ilman ba ku kewaye wani sani game da ayoyi na ba amma za kuntum ta'amaluna ko ko me kuka aikata a duniya duk wanda zai shiga wuta ba zai shiga bisa jahilci ba sai an kira shi kai imani da Allah shi a'a ka ansa kiran annabi a'a to me ka aikata a duniya shi da kanshi zai ba da ansa can cikin suratul malik Allah na gaya mana cewa a al menene ka ga alubala tajana naziyun fakat zabna kunna ma nazalla mishin antum illa fi dalalim وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير Allah ya ce su kafirai fa atarafu bi zambihim da kansu za su yi horci da laifinsu kai me kai ce gunki ya bi kai me kai dodo ya bi kai me kai aljani ya bi kai me kai shirka kai kai me kai tsafi kai me kai zina kai me kai luwadi kowa ya faɗi laifin da ya tukunna da haka Allah subhanahu wataala ba zai ba kowa daga cikin su ba sai an tuhume shi me ya kawo ka ai ko nan duniya ana wannan ko Allah Allah ya kiyaye mu da zuwa gidan bursu na ba dalili da an da mutum an kai shi gidan bursu na ba haka na ko za a ji a ingiza ka ba a ce ko saka shi can daki a'a sai an kai masa takarda ga laifin shi ga laifin shi ga laifin shi kuma sai an tambaye ka ka aikata sai ka ce i tukunna shugaban gidan yara zai sa hannun shi to me irin wannan laifin a kai shi ɗaki na kaza sai irin ƴan uwan shi suke wannan samfuri ne na lahira sai an tambayi mutum mai ya aikata dan wa ma rabbuka bi zallabil abid Allah ba azzalimi bane sai ya tambaye ka me ka aikata ka faɗi abin da ka aikata tukun yi ma hukunci subhanahu wataala الله يجمع عما ذا كنتم تعملون ووقع القول ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون Allah subhanahu wataala ce wa qala qawlu alaihim da ka sai hukuncin ubangiji ya tabbata a gare su na azaba da ya masa alkawari wanda idan aka dauki kafirai aka kai su wuta wuta zaka tana cewa halimin mazid halimin mazid idan aka ɗebi garke aka zuba mata ita za ta dinga cewa Allah akwai ƙari akwai ƙari ita kuma sha'anin wuta irin misalin da za ka kwatanta kamar irin misalin a me zan ce musu ne wanda muke ce mu ƴan nak masu sana'ar ƙarfi lala ƴan gwalo ko yau ƴan gwangwan yanzu duk girman ƙarfe idan aka kai shi aka jefa shi cikin injin nan yaya sai ka ga an molaka shi an ramar matsayi shi sai ka ga fili a karo wani ba haka ake ma yan wuta safurin gidan wuta ne shi ma nan da yanda ya molake da an ji an kai shi inda ake nan karfewa Turela kawai za ka ta ɗaga baya, kan minti biyar sai dai ga wani ruwa na zuba can baya, wannan ƙarhin ne ya zama haka. To a duniya kenan ina ga lahira. Ina ga lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to idan aka ɗauko su aka kawo su wuta da an zuba mata sai ta ramurmu sai ta ƙara yunƙurawa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wutar jahannama za ta zo filin tashin alkiyama tana da ragama wacce aka ɗaure ta guda saba'in tare da kowace ragama guda ɗaya akwai mala'ika saba'in amma lokaci idan ta kukan kura ta zabara ya tarin jaye mala'ikun nan sai Allah ya mata tsawa tukunna za ta koma ta mabba a ce haka za a gama hisabi sai an zo al'umman manzo Allah ne da manzo Allah ya tsaya gaban ta za ta tsaya sai wanda aka ba ta za ta amsa kawai to duk da haka in an yi an gama sai ta kai kuka zuwa ga Allah ce ya ubangiji kai alƙawarin zaka cika ni to ni yanzu ga fili nan ciki na ba komai to da ta yi wannan complaint din ita ma aljanna yake complaint ya Allah to ni ma ka ce zaka cika ni ga fili na saboda rama Allah da gafarar shi sai ya bayyana da zatin shi a cikin wuta in ya bayyana kawai sai wutar ta dinga ya isa ya isa ya isa ta ji malukun zul jalal wal ikram saboda rama Allah ita kuma aljanna sai Allah kawai nan take sai ya halarci wasu matasa su ba ma su san an zo duniya ba balle tashin alkiyama sai ce ku bina kowa ya je ya kama gidan shi Allah in man da rama Allah su wancan ba ya halarci wasu amma saboda rama ya ce ya cika ta da zatin shi nan kuma ya halicci wasu da aka ce an je lahira ana hira ka game da mutum ta ce kai wace ƙasa ya ce wace ƙasa fa ai ni nan kawai aka halitta aka ce in biyo nan kai ta mamakin kai ka zo kai sallah kai azumi kai waye to Allah ya yi wannan ne dan ya fifita masu imani kullum idan aka zo aka ce ga ma'aikata guda biyu kai wannan ma'aikaci ina ne ce a ni sai da ne firamare ne sakandare ne kaza ne kaza ne kaza har na kai kaza aka daukar aiki kuma na shekara kaza ina aiki wannan ko kai wa sai ce a ni dan casual ne an na gama aiki na casual ne ke da Allah wa gwamnati za ta kalla wancan ma'aikacin permanent to da aka mu in an je layara mu permanent ne mu ma'aikata ne tabbas su ko wa'ancan yan casual ne kawai za a ɗiba a zuba da aka ba su kai darajar mu ba dan ma ga kai wani ra'ayin kace ina ma daidai a'a ka bari mu sallan mu da azumin mu mu ji a ba mu sakamakon Allah ya gyara mana haka Allah subhanahu wataala a amma wa qala qawla alayhi bi qawla alam alam yarau a wa qala qawla alayhi bi ma zalamu fa hum la yantiqun haka ba za su iya yin magana ba ba su iya bada amsa to lokacin namu ya tafi ko inda kwata muka so maka rabu gashi da wajen minti shi ina ganin nan da ya kamata mu kwana kaga Allah subhanahu wataala ya kara mana san manzo Allah Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da aikin an mun yi awa ba yanzu kaga Allah ya mana muwafaka kai kaga an gama karatun da wuri Allah ya mana muwafaka Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin al'umman manzo Allah Allah ya sanya mu cikin al'ummar da manzo Allah zai ci ta Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana lafiya da himma wadda za mu samu damar yi ma ibada a cikin waɗannan kwanuka guda goma. Allah ka ba mu lafiya da himma da ƙoƙari wanda za mu bauta maka a cikin wannan kwanuka. Allah da daddare ka ɗauke mana bacci, da rana kuma ka ɗauke mana lalaci, Allah ka ba mu damar da za mu bi ka. Dan kullum kamar da na faɗa jiya ‘yan uwa, wannan azumin yana da wasu karamomi wanda ba duka azumi ya same su. Wannan azumin abin da Allah ke gaya mana bari mu ga halinka. shirin sai ana jam'i za ka yi sallah sai ana tarawih za a yi sai ana tahajjudi za ka tashi da daddare abin da Allah ke nuna mana ke ku da haka kowa yanzu Allah ya fa yanzu raka fa ta'amalu ne da haka yanzu Allah ya sa ba kowa ido me za ka aikata a hakikanin lamari wannan hana hana juma'an daga waye daga Allah ne ba ruwan gwamnati a hakika fa amma a shari'a kuma dole mu magana an fahimta ko amma a hakika mun san daga Allah ne ana tarawih daga Allah ne abin da aka yi daga Allah ne ba mu ja a hakika a ciki kenan amma a waje ko muna iya magana fata Allah ya mana muwafaka na farkon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah nan za mu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba to ban sani ba ko akwai tambaya na wa alaikum assalam wa rahmatullah amin amin na'am na'am
cikin azumin nan wata na filayen na'am aka samu aka sun an sumar da wani Mm.
har ya kai da an kara da babu allura Eh, ba a da azumin shafari na'am ana buƙatar wani sannan sai kuma magana kan al'umma da ke cewa biya ta yi kaza ko biya ta yi kaza Mm.
washin shi ne mu fahimta ba shi biya mutum yake bi ko kuwa wani abu wani abu ne kuma can daban to to tambaya ta farko game da dai shi matashi wanda ya je aka yi kwalla aka sumar da shi shi wannan ya ce mai Allah ya ƙara Allah ya ƙara ai shi ya je ko yanzu in ya taso kwalla ya kace mai lada nawa ya samu me zai ce ma shiru zai to yanzu musulmi a cikin ramadana har yana da wani aikin da zai wanda ba na lada ba da haka kuma azumi ana nan ana bin shi don wannan kamar kare azumi da gangan ne ana nan ana bin shi in ramal in abin nan yayi sai ya rama azumi amma ba zai kafara ba yauwa da haka sai ya rama azumi kuma su wanda suka suka yi in muguntace suka mai irin ta ƴan kwallon din nan aka falle shi ko aka mai wani abu ya haka to shikenan wannan kuma tsakaninsu da Allah su ma sai Allah ya hukunta su ba abin da ya kamaci matasa a cikin Ramadana, illa banda aka filin kwallo an kulle, filin karta an kulle, gidan sulma an kulle, da an magana a ce ai Ramalana ne sai ya wuce tukunna. Wannan kenan. To abu na biyu game da bin Saudiya ba inda Allah ya ce a bi Saudiya. Tun daga bakara hannasu, abin da Allah yake cewa aqiullaha wa aqiur rasul. Fa in tanaza'atin fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. ba inda Allah ya ce a bi Saudiya. Kuma irin wa'innan shugabannin Saudiyan na yanzu, da irin wa'innan malaman Saudiyan na yanzu, ko da wata aya ta zo ta ce a bi shugabannin Saudiya to inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah bai yin umarni da saban Allah. Shugabannin da yanzu suka bude gidan kwallo, suka bude gidan rawa, suka janye hukuncin Allah. Me bambancin su da Amerika? malaman da malaman Saudiya wanda suka zo suka tauye darajar manzon Allah suka tauye darajar malamai suka ci mutuncin addini suka zagi waliyan Allah wanda duk zagin da ake ma waliyan Allah a duniyar nan daga na aka waro shi yanzu za a ce a bi su. ko ni a aqida ta ko hajji na ji in ka gan ina bin limaman Saudiya sallallahu alaihi wasallam lahora ce ba yadda za ka yi ka bi su kawai amma dai in dan aƙida su ce ta kin waliyai da sauransu kuma muna ganin su a matsayin wanda bai cancanta a ba haka ba inda Allah ya ce mu bi Saudiya ba inda Allah ya ce mu bi shugabannin Saudiya wa'annan shugabannin Saudiya ala Saudi kun san wa'anda suka kashe suka anshi mulki a ce a duba tarihi mafi yawan wanda suka kashe suka anshi mulki na wajikokin manzo Allah ne suka zo da fatawan Muhammad ibn Abdul Wahhab aka dinga kashe jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malaman addini da sauran su wasu suka kashe shekara 100 da wani abu nan da ya wuce sai aka yi Al Saud wannan Saud din shi dan ta'adda ne shi kuma Muhammad ibn Arab malami ne malamin me ba ɗan ta'adda fatawa su ne wa ba shi ake ganin ga jikokin su ne su ma suna ta yi ba da haka mu kawai abin da ke kai mu makka ɗakin ka'aba da manzon Allah ko shehu ma ya ce mana fa man kana rajulul madinati za'iran siwahu fa inni ji'tu ahmada za'ira mu ka'aba da manzon Allah ke kai mu amma ba dan su ba in kana kallon dabi'o'in su da abubuwan da suke fai da kyau haka Allah bai ce mu bi su ba dan an kulla ka'aba an kulla abin nan mu cewa Allah cewa mu bi alqur'ani da hadisi akwai wata amin alaikum salam amin Ga waɗanda suka yi la'ayi ma wasu suka yi la'ayi.
na'am To amma ɗayan su daga ciki ya san bai da gaskiya. Kamar misali ya ce matar ta san kan ba da mutu.
na'am To bayan an yi la'ayin kuma daga baya sai ta duda.
mm.
Ga kuma ta dama da tana da wani ɗaya.
to damar da shari'a ta bata sai ta dawo ta ta kanta to amma ta sani in ta ta kanta in dai kotun musulunci ne za a jefe ta dan mazinaciya ce eh da haka cikin biyu ɗaya zai ta zaɓi ɗaya ko ta zaɓi kisa ko kuma ta koma ƙofa Allah to ta tuba ce ta tuba ce ta tuba inna Allah ga rahim da haka ba za a ce ba ta da ƙofar da za ta abin nan ba in ta koma kotu sai kotu ta jefe ta kuma har yanzu dai ɗa ba zai koma hannun wancan mijin ba haka nan amma kuma ita ta istighfari ta ta tuba ga Allah Allah na iya yafe mata Allah ka yafe mana na'am wa alaikum salam
a kan gala kuma hana juma'an nan da ba a yi wani irin mataki mutum ya kamata ya ɗauka a ran shi na ya yadda dai gwargwadon damuwar shi da kuma matakin da zai ɗauka wanda sai Allah shi ma zai zarge wajen cewa sai yana goyon ba da su a mutum ito to ai shi din abu ya auku abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu shawara cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika aful iman ko manzo Allah ya ce duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku ya musanya da hannu yanzu musanya juma'a da hannu idan garin ku an hana amma zai kai wani gari ana yi to maza barkaki mashin ɗinka ka kai ka yi juma'a ka in kaga za ka iya wannan shikenan An gane? Ko kuma fa lisani ka faɗa da baki yadda muke faɗa ba a kyauta mana ba an hana mu juma'a ba dalili. Dalilan da aka faɗa ba mu gamsu ba. Kudu kalbi. Kuma shi kenan ka haƙura a zuci bayan da za ka yi bayan da shari'a ta ce kai faɗa da shugabanni. Ka gane? Sai ka ƙi kai ta azara ɗinka ka bar mu Allah lamaranci. In ka yi wannan baka da matsala. Insha Allah. Alaikum salam. Okay, baka zauna ba. Eh. Eh. Kai ta sallah, sai da kai raka'a shida baka zauna ba. Wai abin da kake nufi mutum ne yake limanci. Da yake limancin nan sai ya raka'a biyu. Ya zauna ya tahiya. Sai da ya tashi zai kawo ta biyu sai bai zauna zaman tahiya ba. Sai ya miƙe ƙaro su biyu suka zama hudu. Tukunna haka kake ni? Eh? Eh tarawihin. Tarawihin ko sai ka ƙaro suka hida suka zama hudu ya kai zaman tahiya. Ko wannan sallar ka ta yi. Sallar ka ta yi ba komai. idan da ya roci hadisan da mazala ke raka'a hudu ko raka'a shida ko babu matsala wa alaikum assalam na'am eh eh eh ba dai ta haihu dan da ya bai hito ba ko eh ai dan bai hito ba ko to da ya je ya je ya zama masu kula ya ke ya na kudanci wallahi dai har yanzu ya ce to na maida ta ta maidu sai sai dai kuma ya cutar da ita eh ya cutar da ita an ji tambaya ai ko ya cutar da ita ka saki mace tun tana da ciki wata biyu te ta zama har sai da ka tana nakuda kuma ka maida ta to wannan a shari'a ta maidu tunda bata gama idda ba yawa amma dai da kamata ya kai ma Allah ya gafalar da kai yawa ka hawo mashin za ka asibitin ya fashi kana zuwa ne dai a miƙo ma ɗa da haka Allah ya yi mutum shi ba da aka an fahimta ko da aka ta bai da shari'a sai dai kuma bai kyauta ba gaskiya eh eh gaskiya ne shi wando in dai in tsaraitin mutum inda ake son ya rufe shine daga gwiwar shi zuwa cibiya in mutum ya sallashi haka tayi to amma dai kyautatawa dai shine mutum ya ci kakkar sutura yanzu wannan turi kwatan da mutum ya sa ko sai aka zo aka ce ina baban baban mutumiyar ya ce yana so bai taba ganin ka ba yana son ya zo ko gaisa zaka je mai da tiri kwata eh Allah kuma ko to baban mu da ka ba kawai ka ki zuwa mai da tiri kwata amma zaka je mu Allah da tiri kwata zaka dai sallah ta yi amma dai a kyautata shi Allah ya mana muwafaka Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu Allah ya biya dukkan bukatun mu abubuwan da suka dame mu Allah ya mana maganin su abubuwan da suka yi kunci Allah zuwa ko ko tuni kenan abubuwan da suka yi kunci Allah subhanahu wa ta'ala ya walwale mana da alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka damu kasan nan tamu ta Najeriya da sauran al'ummar manzo Allah Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka dawo musulunci da karfin shi cikakken karfin shi Allah ka dawo musulunci da karfin cikakken karfin shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatin fatiha